بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ووادنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافيه اللهم ثبت جناني واتر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake dawowa da mu a ci gaban tafsirin alkurani mai girma mai da aka fara a jiya a wannan masallaci wanda yamma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana a jiya wanda wannan aya ta mai sake karantawa a wannan sura ta suratul Luqman aya ta 19 ce muka kwana gare ta take to an karanta kuma ta an fara bayani lokaci sai ba a cika bayani na ta ba shi yasa aka dawo da ita shine fadar Allah madaukakin sarki alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير da yake gashi jiya mun gabatar da tafsiri game da aka ainihin soma to kuma gashi irin yanayin yadda tafsiri yake kasancewa a yanzu saboda irin abubuwan da suke faruwa na bukatar da aka yi cewa ya zama ana gabatar da tafsirai yanzu inda za a yanzu to a yi su ba tare da jama'a an cika wuri da yawa ba sai dai a yi su da bakin abin da ya sauka takaitattun mutane saboda wadda matsalar da ake fuskanta kuma abin da ake magana ga hali yanzu kenan da haka insha Allah wa kai abin zai ci gaba da tafiya muna fatan kuma Allah shi yayi muna wannan hali da muke ciki ya kawo mana sauki ya yayi muna wannan musiba alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ka abin da ake nema kenan a gabatar da shi ba tare da tarin jama'a sosai ba to shi ne ajiya mun karanta cewa alamtarau Allah maɗaukin sarki yana cewa alamtarau ashe baka sani ba ya kai abin magana shine ta alamu shin baku sani ba ya mukhatabi da ya ku waɗanda ake magana da su ba cewa annan laha baku san cewa Allah maɗaukin sarki shine wanda yake sakhara lakum shi ya kore gare ku ma fi samawa duk abin a cikin sammai mina shamsi wal kamar na rana da wata wanda jumi da kuma taurari Allah ya muku wannan lisan ta fi ube ha don ku yi amfani da su ba wa ma fi ardi haka nan da sauran duk abin da a cikin ƙasa ya baki ɗaya duk ba ku san cewa Allah shi ya hore muku su ba min istimari na ɗaya na itatuwa wal anhari da kuma koramu na ruwa wadda wabi da kuma dabbobin da Allah ya halitta kala kala kuma bayan haka wa asbaga alaikum ni'amahu Allah madaukakin sarki ya yalwata muku ni'imomin shi da yawa ni'imomin nan zahiratan waɗanda aka fili waɗanda ake gani na zahiri a aka ce su ne kyakkyawar sifa da Allah yawa mutane da kuma daidaituwar gabbai sannan wa batinatan da kuma watan ni'imomin da Allah ya muku na koyi su ne waɗanda suke ba ku gani aka ce shine kaman al-ma'rifa shine sanin Allah subhanahu wataala to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi amma duk da haka akwai daga cikin mutane man yujadilu wanda yake yana yin jayayya fillahi a cikin sha'anin Allah a cikin lamari na Allah da addinin Allah kuma bai gairi ilimin yana yin wannan jayya din ba tare da wani ilimi ba wanda ya dogara da shi ba wala gudan kuma sannan ba tare da wata shari'a ba mai rasulin daga wani manzo ba wanda ya tabbatar mai da hujja ba sannan wala kitabin ko ba tare da wani littafi ba munirin littafi wanda yake mai haskakawa gare shi wanda zai tabbatar da cewa bisa ga hujja ne da dalilai yake yi ma'ana littafi wanda yake an zarafi lahu wanda Allah ya sauka shi ya zama ba haka ba to shine a wannan aya ta jiya a wannan aya tana magana ne cewa domin tunatar da mutane su sani kuma su gano irin ni'imar da Allah ya yi masu don su yi imani da Allah su bauta mashi kuma su gode mashi daga wannan ni'imar da ya masu ɗin to Allah ya ce ba su gani bisa ga shi ya kore muku sammai da ƙasai wannan suna daga cikin dama da la'il qudratul lahi tabaraka wa ta'ala wanda da su ne ake gani a gane Allah tunda shi ubangiji mu dauke sarki ba a gani ne da ido dama karfi guda biyar ne Allah ya wa mutane wato akwai karfi na ji akwai karfi na gani akwai kuma karfi na ɗanɗana abu da halshi akwai kuma karfi na sunsunawa da hanci a jikamshi akwai kuma na tabawa da hannu a jiya to waɗanda abubuwan guda biyar kuma ba su kama Allah ba za ka iya lalaba da hannunka ba ka ce ka ji ubangiji ba sannan ba za ka iya cewa katan ka sha kamshi ka ji kamshin Allah subhanahu wataala ba sannan ba zai yi kuma ka ce watan kayan amfani da karfin jinka wai ka ji Allah ba sannan ba za ka iya cewa kuma za ka ɗanɗana da harshenka ka ji Allah maɗauki sarki ba za ka iya kuma idon ka su musu ci sun ga Allah waɗanda abubuwan guda biyar da ba su iya kasu su annan gari mu da masu ƙarfin mu kucin to kuma ba su iya kama Allah maɗauki sarki to siyasa sai ya zama da abubuwa na halittar Allah da su ne aka gano cewa akwai Allah ɗin domin in ka kalli sammai kamar yadda na Allah yake magana cewa shi ya kore sammai ɗin nan za ka gano a shi kenan lalle wannan sama in ka kalli girmanta da ɗagawar ta sama da faɗinta da kuma kyan yadda Allah ya halice ta kai ka san ba da ta yakanta ba kuma ka san ba haka kawai hannunta ba sai da wanda ya ta ba akwai wanda ya ta ba shi ko wanda ya ce din nan lalle ko shi ko wacce cancanta da bauta ba to kaga sai ya zama su sama din nan da Allah yake yawan faɗa a cikin alkur'ani yana ba da misalai na cewa lalle dole ne a kula a gano Allah da yawan halitta shi ya zama wajibi a bauta ma in ka duba fadin sama duk sanda za ka yi rumfa ko mai karancinta ba za ta yi wa dole sai ka yi mata wata ginshiki ma'ana sai ka kama mata itatuwa waɗanda za ka yi da shushu ne waɗanda za ka yi amfani da ita ka zuba wannan abin da za ka yi na rumfa din sama in baranda za ka yi ta kwano ba zai yi wa dole sai an buga rauta an sa abin da za ta lalle ta yanzu wannan masallacin da muke shi ma da ba a yi bangayen da za su bi ɗauki rufin da za a yi ba zai yi ba to amma ita sama ga kalle ta duk ba wani ba wani wuri inda mutum zai ga akwai wani gishi da ya ita shi yasa ka jauta Allah Allah yake cewa bi gairi amadin tarawna ga sama kuna gani amma ba tare da wani gishi da kuka gani wanda gashi ya kare ta ba to ka kuma ga ta da yawa ko bi kalancin ruwa haka kai in za ka sai ka mata wannan ma abin da zai tangare ta amma sama duk hadin nata amma kuma ga ta ba abin da ya tare ta sannan kuma in za ka yi shi daki ko ka yi wani gini komi aminci ne to in dai an ɗauki dogon lokaci mai yawa to ana iya samun lokacin da kuma zai tsufa har ya faɗi makila to amma duk shekaru zubban da an kai sama tana nawa da take har yanzu ba a taɓa jin wani wuri inda an ce sama ta kuce ta wato ba a taɓa ji ba tana da yadda take to kuma banda abubuwan da Allah ya sanya ciki tauraru sai ka samu taurara ta lonka duniyar ga ta murmuge cikin ta ba ma su ɗaya ba tauraruwa guda kuma ga sunan da yawa tauraru ba a san iyaka to kaga duk waɗannan wasu abubuwa da waɗanda Allah yake gwada cewa lalle shi ne cancanta da fita abin da yasa ake hangin tauraron ƙananan ƙwarai saboda sama suke da yawa shi yasa waɗanda inda ƙasa kansu ne suke akwai tauraron guda da tsarin lokacin da ba su ɗaya ba amma da yake nesa ne suke shi yasa ba za a ga girman nasu ba amma inda za ka tabbatar da haka ai kana ganin jirgi yanzu in ya tashi nan in yana ƙasa nan kada ka ga girma ne ka ga wanda yake amma in ya tashi sama sai daga zama kamar ɗan ƙaramin tsuntsu kuma ba sama ne ya ƙwarai da yawa ne kakwal ba nan ne kusa da girgizai yake ba nisa kwarai tsakani da su to su ko tawarin sama suke kwarai da gaske to amma duka Allah yana kwarin waɗanda ne domin a gano cewa iko ne shi lalle shi dai halicci waɗannan samai to shi ne zama dole abota sannan ce ma fi ardi da kuma abin da ya sanya a cikin ƙasa abin da a cikin ƙasa yawa gari su ma tunda can na sama su ba suna da yawa rana wata da taurari da mala'iku kuma ga ko yawan mala'iku shi kaɗai ya isa yawan mala'iku kawai kamar da ake cewa akwai baitul ma'mur wani daki ne wanda yana saiti da ka'aba dakin ka'aba a daidai nan wani wadannan kuma akwai mala'iku kullum sai mala'ika dubu saba'in ya zo ya yi dawafi ga wannan baitul ma'mur kuma har duniya ta kare suna nan suna yi kuma ba su kare ba kuma duk waɗanda sun kai yau ba su kare dawa shi kenan gobe su ne kuma har duniya ta kare saboda yawan su mala'iku shi yasa kaji Allah yana cewa wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa bayan da ya san adadin yawan rundunar ubangiji sai shi Allah madaukakin sarki to kaga ko su kada yawan halittar kada ita mala'iku su kada su isa to ga su cikin sama gama dan da ba su sama gare su ko can nan aiki ne ka kawo su kawai kasa to ga kuma sauran taurari da ciki ga rana da wata dukkan sunan kowanne rana da wata duk sun loka duniya adadi mai yawa su to duk Allah ya sanya su a cikin samai din duk dan ya gwada mana iko ne nashi sannan ga ƙasa ita ma irin abubuwa tun daga itatuwan da a cikin ta da dabbobin da a cikin ta kuma dabbobin ma kala kala ko irin na gida ɗaya sun isa su zama abu mamaki na gida ɗaya shanu tumaki raƙuma awaki banda sauran kuma waɗanda ma ba mu da su da irin waɗanda ba ba a ci misali so alade su menene banda irin na daji kwarin daji su ma kala kala dukkan suna duka dai Allah yake magana cewa to duba shi yayi waɗanda abubuwan don nashi ko ba wanda bai san da shi ba ko ƙananan ƙwanda mai wani ƙaramin kiyashi ko to Allah ya san da shi ba ba wai Allah bai san da shi ba an san da shi ya to duka dai Allah yana gwada su ne don a san cewa lalle wato ubangiji da yake da waɗannan abubuwa to dole abota mashi ka kalla kuma irin yadda Allah ya itatuwa kala kala kamar yadda su bai masu tafsiri suka bada misali cewa kuma ɗiyan itatuwa daga irin mangoro gwaba da sauran itatuwa daban-daban kowane nashi ɗaya daban ma kuma kowane kalan nashi ɗanɗano na zaƙi ne daban kuma daban kuma wani iko na Allah kuma duk kala ruwa kala guda ne Allah kai musu balle kuma mutum ce ban ruwan nasu da an kai an kama nashi kowane da nashi ruwa daban shi yasa ya nashi kala zaƙi daban ruwan duk kala guda ne an ka ba su ruwan kuma sai su ba da zaƙi kuma kala daban-daban duka dai Allah yana gode waɗannan abubuwa ne wanda suka tabbatar da iko ne da cewa shi ne zama dole wanda ya wannan aiki shi zama dole a bauta kuma ya kace da abin da cikin sabai haɗin mu mana ciki ba yawa ba wai sai a san da gobe haɗin mu mana ciki tunda ma kasan baki kuma da kuma mana cikin halittar a cikin ƙasa din duka Allah yana gwani mu ne yana cewa to duka ya isa ka kalli kanka kai ka sai idan Allah ya kalle akwai a hikima ta Allah ciki to shi ne a cikin sabai a cikin ƙasa sannan wa asbaga alaikum ni'mahu zahiratan kuma Allah ya bayyana da ni'imomi na zahiri malamai suka ce shi ne kyakkyawar sifa da Allah ya wa mutum domin in ka kalla mutum Allah ya bai sura mai kyau irin yadda Allah ya halicci mutum da ba haka nan aka yi shi ba ba zai kyau ba amma in ka kalli gaban mutum duk yadda Allah ya sun yi mai daidai da shi ya na farko dai in ka kalli irin yadda Allah ya halicci mutum da ƙawawa ƙwara biyu ba wata halitta duk cikin halitta ba ɗaya wadda da ƙawawa guda biyu kuma ta miƙe tsaye kuma ta in ta tsaye kuma ta miƙe santan daidai wa kuma da sai mutum amma duk mai ƙawawa biyu za ka ga komai ne miƙe tsaye santan yanzu misali kaji ko agwagi ko ya ka kawa bibi gare su amma ba su miƙi ba kowa da mutum ya ka miƙi ba tsaye can daidai ba na kwashewa misali ba su yi ba ko yana su biri da ka karamba ne miƙi ba tsaye sun haka ba su miƙi ba tsaye kawo mutum ko to shi mutum shi Allah ya ma wannan kuma bayan haka sauran gabbai in ka bi su ɗaya bayan ɗaya su ma in ka kalli bakin mutum yadda Allah ya shi daidai inda ya shi na ya dace ɗin haka ya shi wani wuri inda ba na bai kyawu tun da yanzu misali da baki sai a ce an dawo ga goshi an gashi mai kyau ko kai ka gani misali ko an to duk irin wannan yadda Allah tsara shi haka yayi ne hancin ka yadda an kawo mutum shi ma na yadda ce shi idanu na yadda an kai su inda suke na yadda ce kunnuwa dai kuma na sun ka dace duk ga kuma mutum gaba ɗaya sai ka isko inda an kai su na sun ka dace kuma an kai gaban nan kuma an kai su suna motsawa suna lankwasawa tun da yanzu yadda an yi shi kawai mutum ga yadda ya tsaye santan amma ba gaban ba su lankwasawa to ya za a yi kwanci yanzu a kwanta ban yi ko sai in haɗuwa za a yi rigin kawai ko kawai an ji wanda ya ci sai haka na za a kwanta amma in dai baka nan ba za ka kwanta in dai gaban masu motsawa to sai an kai gaban kowace ta motsawa da kaka bukata ka za ka lankwasa ta tun daga yatsun ka har zuwa ga sauran gabta ka zauna yadda kake bukata to duka nan ne shi ne wannan kyakkyawar sura ne shi yasa ka ji Allah na cewa ya halicci mutum fi ahsani a cikin sura mafi kyau fi ahsan ta kauye to shine nan Allah yake magana kan cewa wato shi ne wanda ya yi ma mutum kyakkyawar sura kuma abubuwan nan cikin su ka kalla wato dan dai abubuwan ne ba tsayawa a sai an tsaya an ta bayyana su dalla dalla dukkan su sai tsaya nan wurin amma inda ba don haka nan ba sai ka isko in za a bi gaban na mutanen su kadai hikimomin da a cikin su na halittar da Allah ya din sun isa su zama dole ma abota ma Allah domin yanzu misali ka kalli irin yanda Allah ya mutum idanu idanu nan kala guda ne amma da su za ka gane abin da baki da tsanwa da ja da buru da ruwa da kowane irin kala kuma idanun su ne guda kuma ka kalla irin yadda Allah ya tsara maka suwa cikin sura kyakkyawa ta yadda har da ma harkar tsaro don Allah ya sanya ciki saboda ai za ga kowa da yana da gashin idanu ba gira ba gashi ne ido wannan gashin ya tsaro ne da ma nan harkar tsaro shi aka sanya wurin da kuma ita wato hata da kai kyauta haka tana rufe masu wani dan kora wata kura da wani iska zai taso sai ka rufe da lokaci kina ba matsala amma da Allah bai wato hata ta rufe su ba to in an kai iska ba kai matsala ko ka ga duk sai kura da iska da duk za su cika mai da to sai Allah ya sa wannan wata wanda da iska ya zo sai ka rufe jiya shi kenan ba ta kwato ka kuma wannan gashin shi ma tsaro ne in wani ƙwaro ya zo zai shiga ijiyar sai ka da ya taɓa gashin zaka ji tun kamar da gaishe ta kaɗai inda ba ya gagara sai dai kawai kaji cikin jiya ne kurum to amma saboda akwai shi da ya tabo sai ka ji ka ji shi to kaga duka ijiya ce misali wannan ne in ka to misali ga irin hanci na kamshi haka shi ma Allah ya shi shi kenan guda amma da shi za ka gane wannan kamshi ne mai daɗi wannan kuma wari ne cikin kamshin ma kuma sai ka ga bambanta kala kala in za a kawo turare ne yanzu daban-daban sai ka ga duk ana iya gane kala kowane kamshi kuma hancin guda ne duk Allah ya wannan hikima harshe shi ma haka da shi za a gane wannan dawaci ne wannan kuma zarki ne wannan bauri ne wannan zarki ga sunan da kala kala duk harshen ga kwala da shi da ka za za ka gane haka su ma kunnuwanka su ne guda amma kuma ka ga shi da su za ka saurari magana da ayyuka za ka ji kuma ka gane abin da ka nuna su kuma su ma kansu duk wanda ga abubuwa don na tsallake ne amma kowane yana da abin da ke da shi ma ma yanzu misali kamar kunnen da ne faɗi yanzu kaga yana ɗauke da shi ma nashi abu ba domin shi kundin nan da ake gani duk ƙwaron da zai shiga ciki ne mutuwa zai bai rayuwa saboda na ciki ne akwai wasu wannan kamar in za ka yi kwakwa da kundin tana jin wasu wani ɗan ruwa ruwa haka ga ruwa ci gari su kwarai da ƙwaro ya taɓa su sai ya mutu shi yasa kaga don zan dan tsaro ne saboda kan an ka bashi to da rai da misali bai mutuwa to ai kaga ya shiga ta ya zai ba in kuma shiga kwakwalwarka za a can wajen kwanye ka canza shi saboda kan gaba ɗaya duk game yake don haka can wajen kwanye ka canza ta yi shi ka gaba kwanye kai kwanye na samu matsala ka san kwanye ba ta bukatar kome ta ɓata shi yasa ka ga ko haɗa jiyan kai da an haɗa in kwakwalwar mutum ta ɗan motsa wacan kwanye ta shi sai ka samu matsala to to kaga inda Allah bai sa wannan tsaron ba da an samu matsala to sai Allah ya kawo da tsaron wasu kwarin don ya mutu don kai ya isa cewa wannan to duk waɗanda gaban gaba ɗaya duk haka ne suke misali kowanne kuma in za a gano tsadar abin da daraja ce da kima ce irin yadda Allah ya so yanzu in guda ya samu matsala in za a taro shi kamar ya taro sai ya ci kuɗi da yawa kamar yanzu misali a cikin da mutum sun samu matsala gaba ɗaya sun mutu akwai aiki ba ƙananan kuɗi za a ci ko kunne ana so sai an dawo da shi misali kowane mutum duka su kuma ka su dun ni'ima ce in kana so ka tabbatar da ni'ima ce mai girma yanzu misali ga in ni'ima ce irin ka tambaye maka ko ka ji shi ne faɗa maka lalle ni'ima ce mai girma shi ne bai da su ya yi kowa sanin darajar saboda shi bai da su ne kai kuwa kana da shakar ta ganganci da su ma saboda Allah ya baka su ka kalli ka tambaye kurma ka ji kana so ka san ni'imar ji shi kuma saboda bai jin shi ko ya yi kowa sanin ni'imar ji don yana son a ce da dai a ce yana ji kawar kowa ya kai to duk irin waɗanda abubuwan da haka suke to shi yasa na Allah yake tunatar da muwa cewa wato mu sani waɗanda halitta duk shi ne Yesu to ka kusa wanda ya ba ga aiki to ai ba wanda ya zama dole ka kwata ba in ba shi ba tunda wanda abu duk awon abin da zaka kwata bai ba san kana yi ba bai sa ka ba bai san kana yi ba kuma komi ne shi ba to shi yasa Allah ya ce shi ne wanda ya mako ni'ima ta zahiri ni'ima ga sauran tun daga an kare ce ka duniya ka zo duniya kamin ka zo Allah shi gaba komi kamin ka tawo Allah san kana bukatar abinci ko ba kai ci abincin mutane sannan baka saba da shi mutum da baka kosa ba dole wani abu ne mai na ruwa shi da ka sha sai Allah ya halicci nono a cikin ciki ga cikin mahaifiyar mutum sai ya zama nono kuma Allah ya kawo sanadarai kala-kala na ƙarin lafiya a ciki kuma ya sanya wanda duk likitoci sun tabbatar da haka ne yaro zai sha nono na nono ne kunshi da komi har suna cewa kana ana ɗaya ma wata shida ana ba shi nono ɗaya ko ruwa bai sha ba ya kare da rinya kuma har ma ya ma ya kare lafiya suka ce ana haka ne to ka ga misali gani ba gani Allah ya sa tumin a cikin wannan nono saboda ya san zaka zo ai ne ima ce mai girma inda ba na haka nan ba to da in ka zan kana zo abincin mai wahala na mutane su da fara ci kuma baka saba da shi ba to amma sai Allah ya yi shi aka doka da iskar da zaka rika shaka kyauta shi ma ba ko naira tun ko shekara dubu zaka cikin duniya haka zaka shaka ta ba ka biya komi duk hikima ce ta Allah ko kamar yadda kiyawa cewa cewa in ka kasa iska sai dai in gaba shin ka zaka sai hawa ko mutun ka na dai zaka sai iska amma yayin da ka yi na shi a wancan zaka yi duk kyauta zaka yi Allah baka to tun da imami da Allah Allah ya tura ci maka dabbobi ga sunan kala kala dabbobi kuma don ɗaya kawai ka yanka ka ci nama ɗaya ka ji daɗi shikenan wannan ga dabbobin wannan haka na kai su don ɗaya haka don ɗaya mace daɗi su Allah ya mana su shanu da raƙuma da tumaki da awaki kawai don ɗaya wai a yanka a cinama a rai gare su kawo mu ba amma Allah ce ya yarda a yanke a ce ba ko ba zunubi ko guda kuma da kika kashe kaga ni'ima ce tuttai na Allah to in ma in mutum wani zuwa hankali ne bai tsaya ya kawo mai waɗanda abubuwa ya gano cewa a'a ashe kai ko da haka ne kamar shi ba yana cikin wata bala ashe ne Allah bai ni'ima don duk wani halin da kake ciki na kunci da wahala to wallahi akwai ni'imomin da kake dauke da su masu dimbin yawa wanda in zaka saka ƙwarar ka yi tunani kwarai zaka gano lalle Allah ya baka ya ni'imomi masu yawa sannan ka kalla da an kama dabbobin ni'imar nan ka ci don ɗaya kana ka ci in ma baka da kuɗin da zaka saya su ka yanka ka ci ito da sai an sayi sai an kama na kyauta baka da kuɗin ga su daji ka sai ka kama kuma an baka dawa ko ne so ba ne ba su dabbobin da daji sun tsaye ko in baka da kuɗin sayan kaji ga tsaye nan sama manya manya su ma a gurin akwai su manya akwai ƙanana kuma dukkan su to wai don ɗaya don ɗaya abu haka nan duk Allah ya maka duk kyauta to shi yasa kaje ya ce wa asbar alaikum ne kaga shi nan da Allah yake magana ya yalwata ne lalle ya yalwata ya yalwata ne don ya hanka tana sai su cikin tilin ba su da iyaka shi yasa kaje wata Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za a yi ta lissafin ni'imomin da Allah ya ba a iya lissafin su tunda yanzu nan an ka kama ta yi nan sai mu ta jira su duka zo sai tsana bakin to amma abubuwan yawa gare su amma dai an kada ya haska wani to shi kuma sai ya ce bi hanya ya ta nashi tunanin shi ma da nazari ya gano duk irin abubuwan da Allah ya nemi mu to sai a gode ma Allah to shine ni'ima na zahiri kenan ni'ima na batini kuma sai kuma su ma Allah ya ba mutum ni'ima ta batini ta koye ni'imomin da mutum bai san da su ba wato shine ake cewa kamar irin sanin Allah din da sauran watan abubuwa waɗanda suke a na bayyane na daboye waɗanda mutum ba zai san da su ba wanda mutum ba zai yi musu su kuma lalle ya tabbatar da Allah ya bashi su wadi to don haka a cikin waɗanda watan sifa din na ni'imomin da Allah yana zahiri din wasu na cewa ni'imomi na duniya baki daya su ake nufi an ka ce ni'ima kuma ta baɗi ta koye waɗanda an ka aji na lahira su ake nufi da na koye duka da malamai sun fasara kankanan to shine na'am نعم بسم الله
وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله أكبر وشين سي الله مدوكين سركي يتشي قبل تشيوا bayan wannan aya da kuma can da ya ce da haka akwai masu jayya da Allah aka ci kamar yadda muka yi bayani jiya cewa ana magana ne ga annadur bin al-haris ana cewa kuma tare da shi da ubayy bin khalafi wanda dukan su kafire ne waɗanda suna musu da jayayya shine wanda muka ce annadur bin al-haris shine wanda idan ya hita wurin harkokin na kasuwa ta sai yana sau labarai na harkokin duniya na ban dariya kurum kuma a ci jarida misali kuma inda littafin da aka magana jari ce da aka yi na ban dariya kurum to sai ya taya ya zo da sunan shi ba ce ai su zo su ma mutanen makka zai fada zai karanta musu irin abin da manzo Allah karanta shi wai shi ma irin qur'ani da ya zo da shi sai zan ana karanta musu ana dariya ko ana wasa to shine Allah yake magana cewa suna jayayya da watan abin da ba su da hujja da dalili kan shi to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce a har yanzu da zaki da lahu dan an ka ce musu waɗannan mutane din ittabi'u ma anzalallahu ku bi abin da Allah madaukakin sarki ya sabkar na alƙul'ani ƙalu sai da su ce bal na tabi umar wajen tana alaihi a bara a amurai za mu bi abin da muka isko uwayen mu suna yi sai Allah ya ce to yanzu awa lauka na shaidan yanzu ko da shaidan ya kasance ya da uhum yana kiran su ne ila azabi sa'id zuwa ga azaban nan ta wuta wanda za a kona su a cikin ta yanzu ko da yana kiran su ne zuwa ga za su kiddin Allah su zo su bi shaidan din ma'ana tun daga annabi Allah ya aiko masu kuma yana gaya masu cewa ga irin yadda Allah ya bada umarni a bauta mashi to amma kuma sun iya da kuma suna bin shi din wanda zai ja su ya kai su da halaka to shine Allah ce yanzu shi din koda zai kai su haka nan din kuma za su bi shi to anan irin wannan aya da Allah yake magana cewa in an ka kira kafirai su bauta ma Allah sai su ce za mu aikata abin da mun kai su iyayen mu suna yi irin wannan aya wasu suna amfani da ita sai ka ji ana cewa su yan bid'a duk inda an ga ce zo a koya musu sunna ko a koya musu wani abu sai su ce wai abin da suka uwa na suna yi shi za su sai a jawo irin wanka aya a ce ai gashi nan kafirai ma haka nan suke kaji wannan magana to ga ka'ida misali shi in dai aka ce wannan na addini to dama abin da uwayen sun ka isko ai shi addini da ba tsohon addini ne shi musulunci ba wai sabon addini bane na yanzu ba don haka shi yasa kaga wato in za ka bi alkur'ani za ka ga irin yadda Allah maɗauki sarki ka bayani game da shi addinin musuluncin nan dama na uwaye da kakanni ne kuma duk annabawan da an kai can baya duk shi sun kai tun da misali ka duba musuluncin nan duka tauhidin na shi ne annabawa da suka gabata suka kira sai dai shari'a ta bambanta kawai yanzu misali kamar irin shi in ka ɗauko irin su annabi ibrahima alayhi salatu wasalam zaka ji yadda Allah yake magana cewa a izqala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin yace na mi waya na musu kaga kalmar musulunci ne islam in ka diba irin wajen su annabi Musa kaga shi ma dai ka gano cewa musulunci ne ka kira mutane ne shi ma sanda Allah zai halakar da Fir'auna cikin ruwa ai cewa ya amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin yace sai ce shi mana cikin musulmi kaga ashe musulunci ne shi ma zai musa addini in ka jiwa misali kamar irin annabi sulaimanu alaihi salam da shi da kissa su da shi da bilkisu da bilkisu da sarau da bilkisu ai kaga shi ma abin da suke faɗa ko sai ta zo inda yake abin da suke cewa na farko dai dai rubuta musu wasiƙa ce musu ya inda min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina kaga shi ma kalmar islam kima yasa kuma ita ma ta zo yin take inda isar ta taso da jama'a ta zo wajen shi annabi Sulaiman din kaga ita ma cewa ta kai wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin kaga duk dai musulunci ne shi ma suka kira zuwa gare shi sannan in ka gangaro misali ka ji irin annabi Yusufa shi ma zaka ji shi ma yana magana ko karshen rayuwa ta yana cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين كذا توفني مسلما kaga shi ma kalma ce ta musulunci kaga musulunci na tsohon addini ne ba wai cewa an kai dama ga yanzu ne aka koyo ne ga wasu yara ba ga uwaye ga kane yake to kuma in ka diba abin da ƙara tabbatar mana da haka in ka diba alqur'ani shi addini na musulunci a zaka ji kamar can yadda Allah yake faɗa yana cewa iz qala lahu rabbuhu aslim ko wanda muka faɗa na da bayyana yana so ala aslamtu da rabbil alamin to kuma sai ya ci bayan wannan wa wasabi ha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha tafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kaga sai yake magana cewa shi annabi ibrahim din ya yi ma zuri'a ta wasiya ya'ya dai haka ne shi ma annabi yaquba shi ma ya ma ya'yan shi ma wasiya cewa inna Allah dafa da kuma dina lalle Allah ya zaɓa ku addinin nan fala ta mutu daga ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna musulmi to yanzu addinin tun lokacin su annabi Ibrahim kakannin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk tun wancan lokacin aka addinin nan kuma har yanzu bai zama tsoho ga kwaye ga kakannin ba aka ya ya kuma hannun tsowa uwaye mana sai kuma ya ci gaba da cewa an kuntum shahada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala iz qala libanihi ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون kaga shi ma suka ce ai Allah yake magana cewa ko kuna nan ne sadda Yakuba watan zai rasu sadda yake wasiya ga ƴaƴa ne ya tambaye su wai ma ta abudu da min ba'di mi za ku bauta bayan na wuce sai suka ce ai na abudu ilahaka ubangijin ka shi za mu bauta ba wa ilaha abaika kuma ubangijin uwayenka kaga gado kenan na uwayen ka kane kenan ibrahim shine annabi ibrahim da isma'ila da ishaqa ilahun wahid ubangiji maka da shi kadai wa nahnu lahu muslimun mu mun mi kauya zuwa gare shi kaga shi dai a takaice dai addinin nan wannan ai ana murguda sai ana canza ta ana bata fassarar da ba shi bane ba a ce ai wai yanzu ga wasu musulmi da za a amfani ta kuma yanzu gashi ko da ya jira shekara 1441 ko to ai kaga duk addinin da shekaru dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in ya tsuha kuma ga uwaye ka kai wai mutum abin da ya kaso dai dole sai an ce uwaye ne wasu ne addinin ba da shi kenan kai bukata ta biya a to abin da ya sa misali ya ce ka dawo shi yanzu zai koya maka kai kuma ka ce a kai tun da dai ka ga iyayenka ga su addinin na musulunci wanda suka yi haka za ka yi kuma ka yi da yi kaga kenan an nashi uwaye ba dai suke ba kenan tun da shi ma irin naka suka yi kaga yanzu abin da annan yanzu a bida kenan da shi da uwan nashi da ba abin da bida har wanda a samu to ka gani to saboda haka shi yasa nan wannan aya tana magana ne ga su kafirai su ake magana gurin amma ana magana addini musulunci a ce ai yanzu duka ya shi baya koma hannun wasu yara bane ba to shine sai Allah dauke sarki ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور الله أكبر to shine sai Allah madaukakin sarki a ya ci gaba da wannan bayani cewa wa man yuslim wajhahu ila Allah duk wanda ya miƙa zatin shi ma'ana ya bada jiki ne baki shi ne waje hudu shi ne wa man yuslim wajhahu duk wanda ya sallama watan za- zatin shi ila Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki shine ala ta'atihi bisa ga yawan Allah biyayya wa huwa muhsinun kuma ya zama yana mai kyautatawa to lalle wannan mutumin faqadis tamsaka haƙiƙa yayi riko bil urwatil wuthqa da wata igiya mai karfi wadda ba ta yankewa shine wa ila Allah Allah ce kuma zuwa ga Allah ne aqibatul umuri dukkanin ƙarshen al'amura suke komawa to anan kaga Allah yana magana mana cewa wanda ya miƙa fuskar shi zuwa ga Allah ta wanda ne za ka gano shi dole dai fatan a ba lafazi kawai duk inda lafazi na larabci ya to shi kenan dole haka nan za a ce mashi yanzu misali an ga ce wa man yuslimu wajhahu sai ka ce wanda ya bada huska sai ga Allah kawai kenan banda sauran jiki banda zuciya ka bada huska bada zuciya suke ba yake manza kai ma koko kaga ce a ce ba shi ba ba magana huska ce kai wurin ba kuma kalma wani wata an ka faɗi ne kaga in ka ce a kai dole ba a wancan wuri shikenan dole wani kalma nan ta masana ka take haka nan za a ce wa kura ce huska kawai to ba zuciya ciki to ita ko zuciya ita ce a kullu kuma ita Allah ka aiki da inna la yanzu ila suwarikum amma da can kasha sai kice walakin inna ba yanzu ila qulubikum zukata kawai Allah ka aiki da su to ashe in ka miƙa huskarka amma baka miƙa da zuciya ba da sallamawa da imani da kuma aiki na kwarai a cikin zuciya da kyakkyawan kudiri ba to aikin banza kai ba don huska kana da tabbata cewa ai kai imani kai kaza amma can zuciya din ba to shi yasa dole wasu wuraren zaka ga sai an yi musu tawili kamar irin ta inda zaka ji Allah ya magana cewa kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika komai zai kare zai halaka sai aka ce waje illa wa yabqa wajhu rabbika kaga ba zaka ce sai da fuskar Allah ne ta tarbiya ba to kaga sai zati kalmar wani yana zuwa amma da ma'ana ta zatin abu gaba ɗaya misali dukkan shi shi ma'ana don haka a nan shi ne wanda wannan ayat take magana kenan wanda ya mika dukkan shi baki da shi ne wajen hudu wanda ya mika dukkan jikin shi baki ɗaya kuma wa musulun ya zama yana mai kyautatawa yana yin dukkan da wasu abubuwan da ya kamata na kyautatawa to lalle shi ne Allah yake musu tunjina masu irin waɗannan a hali ɗin na cewa sun miƙa wayansu zuwa ga Allah maɗaukin sarki baki ɗaya suna bauta ma Allah shi kaɗai da duk abin da kuma Allah maɗaukin sarki ya bayar da umarni a aikata ɗin to da haka shine wanda ya zama mai kyau ta ma to kaga kuma shi ihsani din nan dama kaga ya zo a hadisi ko wanda kowa san shi wanda malaika jibrilu alaihi salamu ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaya shi cewa menene musulunci ya gaya mashi kuma menene imani ya gaya mashi kuma ta sai ya ce mashi to menene ihsani ma huwa ihsan yace masa al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yara kaga shine nan gogo muhsinun din mai kyautatawa to shine zama muhsin shine zama wahidin mai kade ta Allah da bauta da kuma watan biyayya da shi to shine ihsani wani ihsani kuma yana wani daga cikin mukamai ne maratibu da malamin musulunci guda uku islam musulunci daban imani daban kuma ihsani daban ma'ana shine musulmi shine wanda ka sallah ya da akwai wanda kuma yana sallah amma kana iya samu yana aikata abubuwa ya su shan giya nan duk ana dan ta taba zina an sata da sauransu amma kuma yana sallah ba a ce mai kafu musulmi ne amma hawa mumini bai saboda mumini imani daban kuma musulunci daban da haka mumini daban musulmi daban kaga nan mai sallah mai komi amma na aikata ayyukan nan sabon Allah amma dai ba a ce mai kafu musulmi ne mumini shi kuma imani ne bai bari da ya sata imani ne ba ya bari da ya zina ya faɗa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu ba wa huwa mu'min kaga a shikenan mu'mini shine wanda gaba ɗaya bai aikata aikin da kama ira kaga shi imanin muqamin nashi da ban shi ma maqamul islam maqamul iman maqamul ihsan na ihsan shine na kololon na sama bangaren wajen sufa yake da wani da shi Usman ibn Fodiyo a cikin a radiyallahu anhu a cikin tafin shi na iya sunna ko Usman bin a ciki ya kawo wannan hadisi da a cikin babin sufanci ya ce wannan ihsani din nan to shi ne babin da sufanci shi ake magana wani to kaga ihsani din wani mataki na kololuwa sama a cikin musulunci to shi ne na Allah ke magana cewa ko musulun sai Allah ce faka distam saka bil uratul wufqa lalle ya riko da igiya mai karfi wanda ba ta yanki ba kuma wa ila Allah zuwa ga Allah ne a kubatul muri kashi al'amura baki ɗaya suka koma
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجوهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات السرور الله أكبر
to sai kuma Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa a waman waman kafara amma duk wanda ya kafirce yake yin imani da Allah to fala ya hazunka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kada ya wannan abin ya bakanta ma rai ma'ana ga kai bakin ciki in mutum yake imani shine fala ya hazunka kufuru kan kafircin nashi ya bakanta maka rai ila ina marji'uhum kuma su sani su da wanda ya imani da wanda bai imani ba dukkan su makoma su zuwa gare mu take inji Allah madaukakin sarki fa nuna bi'uhum kuma za mu ba su labari bima amilu da duk abin da sun ka aikata na alkhairi ko na sharri inna Allah hakika Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi zati suduri da duk abin da a cikin kirazan mutane to Allah ya san da shi ma na zukata kenan wani abin da a cikin zuciya koye to Allah ya san da shi ya ba sai an bayyana bayyana ganewa to na Allah ya ce wanda ka ji karka damu da shi yasa ga kaida kan kai mai wa'azi ne iyaka ka ne kawai kai wa'azin nan ba ruwanka ko yadda ko kar a yadda iyaka kai ne ka isar da sako ne to kuma isar da wannan sakon wajibi ne dama manzo Allah sallama ya faɗa cewa ballighu anni walau aya ko walau bi aya ko da aya guda ce ita ce ka fahimta fahimta mai kyau ka isar da sako ne ita wannan shikenan kamar yanzu kila sai a ce mutum ya samu wata aya wanda tabbas ya rike fasarar ta da kyau wurin tafsirin bila to shi ke nan yana damar da raya lauyan shi ba ya gani yana wanda ba daidai ba in dai wanda ya je da wannan ayace sai ya karanto ta ya faɗa mai to ko kaji kaji shi ma ya sada sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi ne amma in kai wa mutum wa'azi bai ji ba ba ruwanka shikenan wannan matsala ta shi kai dai ka isar da abin da ake yi to nan shine Allah yake gaya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai ya damu kai ya bakin ciki ga kafircin da waɗannan mutane suke yi don haka wannan kafircin da suke yi baya cutar da kai ya kuma sannan ba su rage Allah da koyi bakin imani to shi ne fara zuwa kufur kuma Allah ya tabbatar da cewa kuma tana gare shi don san cewa sun ka mutu za su koma zuwa ga Allah kuma Allah zai musu sakamako a gaban da kai musu don haka zai ba su labarin duk abin da sun kai ko mi karancin abin kuma ko mi girma ne to sai Allah ce kuma duk abin da cikin zuciya san da shi ya don haka duk abin da cikin zuciya ko da mutum bai hurta ba shi Allah ya san da shi ya shi yasa shi ga Allah ba wani abu wanda ya tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi Allah komi nashi da bayyane da koye duk ɗaya ne ba a cewa wannan wani lamarin da wai Allah bai san da shi ba babu ko wani irin abu ne shi Allah maɗaukin sarki ya san da shi ba ka shi yasa in mace koye wani mugun kuduri a cikin zuciya ta to Allah ya san da shi ba don haka ko ka bayyana ko baka bayyana ba dai Allah ya sani don haka shi yasa nan Allah yake tabbatar da cewa sani ko waswasi ne zuciya ka shi yasa gajera faɗa cewa wani alamu ma tu wasu su bihi nafsu mun san duk abin da shi mutum zuciya ta ta kamar wasu wasi da shiya ta kamar da safi da safi Allah ce don mun san da wannan abu don ka baya koyo gari mu to shine Allah ya ce shine masani da duk abin da a cikin watan zukatan mutane to sai kuma Allah ya ce نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل
to sai Allah madaukin sarki ya ce numatti'uhum su waɗannan kafiran kyale su muna jiyar da su daɗi ne fi duniya a nan duniya kalilan ɗan jin daɗi ne muka ba su ɗan kaɗan shine ayyama hayatihim bakin yan kwanukan rayuwarsu amma kuma sun mana ɗurrahun sannan kuma za mu buƙatar da suwa za mu sanya su ila azabe za mu sanya su a cikin wata irin azaba ghalizin kuma azabun mai kabri gaske Allah kiyaye mu ko azabun nari shine azaba ta wuta la yajuna an hama hisa ba za su samu kuma matsama wanda zai watan inda za su laɓewa su ɓoye wanda zai tsamar da su daga cikin ita wannan azaba din ba to kaga nan Allah yana musu to su sani wasu shiga hankalin kansu kan su ga cewa nan duniya Allah ya kyale wanda ba su yi imani da Allah ba ba su bauta masa kuma Allah ya kyale su suna aikata wanda sun ga dama ya ba su lafiya da wadata da kuma duk abin da za su yi ya ce to sani Allah yana sane da su kuma sannan ya tanadar musu da masauki in ba su yi imani ba shi ne lazabin dalil نعم ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله أكبر sai Allah madaukin sarki ya ce a bayan haka wani in sa'altahu ya ce wallahi ya rasu da kayan sallama inda za inda za ka tambaye su su waɗannan kafiran man khalaqa samawati wal arda inda za ka tambaye su wa ya halicci samai da kasai la yaqulunna Allah za su ce kuma ai Allah ne ya halicce su to to shine to kuma yanzu tunda Allah ya halicce su sai Allah ya ce to kul ka gaya musu ka ce musu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala zuhurul hujjati alaihim bisa ga bayyana hujja akan su bi tauhidi da kai ta Allah din ma'ana su da kaso gashi an tambaye su waye halitta tambaye da kai zuciya Allah to kaga ai abin da ya kamata ai wannan Allah sai a bashi hakki ne ko a bauta mai kenan tunda har ya haiko ya ce a bauta mashi to sannan sai Allah ya ce bal aktharuhum kai bari dai su mafi yawan waɗannan kafirai la ya alamuna bosan wajibcin abin wajibi kansu bosan cewa dole ne su bauta ma Allah to kaga nan ashe kenan duk kafircin suka kenan ya zama suna yi ne da musu irin abin da ba shi ka cewa gadda bakin nuhi ko ka san abin haka ne yake amma kuma ba za ka yi ba to shi ne misali tun da kaga shi yanzu misali sun san sun yadda Allah ne shi hadisi bai da kasai to kaga ai sai kamar su wuta mashi to shi ne can wani wani zaka ji akwai wata aya cikin sutu zumari abin da suke cewa in an tambaye su to me yasa suke wuta ba sai ce ai ma na abuduhu illa li yuqarribuna ila allahi zulfa wani tambaye su me yasa suke wuta ba goma kan su ce abin da ya samu kifota musu wani su kai su kusa ga Allah ne to kaga to ga Allah dare ya kira ka ya kamata ka zo dare ko ba sai ka bi din dare ba ko to saboda haka shi ne a wai an na goma ka to kuma karshe misali abin da bai san me yake ka sassako hunki ne ci ka ashi duk abin da zaka sai ka yi mai ba duk abin da za a yi wa sai dai kamar shi bai san abin da zaka yi ba abin da ya sani gure shi yasa kaga Allah yana ba su misalin cewa waɗannan gumakan nasu da suke ta bauta ba shirme suka yi saboda shi wannan gunkin nan duk abin da za ka yi bai sani ba da yake suna wata al'ada sai a samu abinci ɗaya suna harkokin su da bukukuwa suna nasu ne sai aka kawo gaban kuma ka sai a aji haka wai nan don aka gaba wanda za a yi don sannan za a zo a ɗauka za a ce za a samu albarka a gudun aza ga gudun kuma ka to to shine sai Allah yake wacce wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yatankisu to fa talib wal matlub sai Allah ce zo in kun haƙura ku waɗanda allolan da na kurku ke bauta wannan abincin da kuka ajiyewa mai in kuje ɗiba su kuma kan nan ba su ƙwace abin su ba to yanzu Allah da bai ya ƙwace abu ne ga kuje ya ɗiba to an ga Allah ba Allah kiki ba ne to shi ne Allah ka gwada musu gajiya wasu da kasa wasu a ce kuna bauta irin wannan shi yasa wani wurin Allah yake ce musu ai su masu bauta ba goma kan nan haka suke kamar wanda ka san gizo-gizo ne kamar yadda muka yi san baya kamar gizo-gizo ne da yake da gida amma gidan bai da wani umarni gare shi su mana bautar da suke bata da wani umarni ɗan kakwala hawa gizo gizo saka ta da kai gida ne bai shi ba amma gidan na nashi bai hana shi sha kashin ruwa bai hana shi sha rana in iska kuma tuma yana ya kwashe gidan da auce to kaga kaga wani gida bai da wani to shi ne to shi ne ce da haka su waɗannan gumakan da ba su bauta musu haka suke ba su da wani muhimmanci gare su kamar gizo gizo ne da wanda yanzu ya ɗauki gizo gizo yana bauta ma haka yake to shine nan Allah yake magana cewa to wato an ka tambaye su ce Allah to anan in mun hukuma ta gehen wasu da suke cewa to an gari ba wai tauhidi kuma ya kasu kashi uku akwai tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat to an ka ce haka nan misali sai an za an ta faɗi na tauhidul uluhiyya sai a ce to haka bare suna da shi su ma shine saboda sun yarda da Allah shi ya halicci kowa halicci komai za ka suma suna tauhidi amma na tauhidin rububiya amma dai na uluhiyya ne ba su da shi to ga shi ko da tauhidi an sani ko da kamar kaya zarra ne mutum yake da shi ya zo a hadisi manzo Allah sallama ya faɗi mai shi bai dawoma cikin wuta ko kamar kaya zarra ne inda akwai tauhidi nan na imani cikin zuciyar mutum bai dawoma wuta to ɗan ko an kai wa kafa wuta to kenan ko kamar ba su dawoma wuta nan ko tunda suna tauhidin rububiya kaga suna da wani abu kenan tauhidi kaga kila ma ya wuce kaya zarra ya ko to saboda haka shi tauhid na kala guda ne ba wani guda uku bane ba kala ɗaya ne Allah shi ne rabu kuma rabu shi ne Allah saboda haka duka abin guda ne da haka ga Allah shi ne shi kadai a yi iman da shi abota ba shi to shi ne na Allah yake magana cewa suna faɗi haka
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد الله أكبر sai Allah maɗauke sarki ce a lillahi ku da ce lillahi mafi samawati ai duk abinda a cikin samai gaba ɗaya ga Allah suke na Allah ne wal ardi da ma duk abinda a cikin ƙasai duk na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan wajen mallaka da halitta da wajen bauta duk nashi da shi kadai fala ya tayakkul ibadatu fihi ma ghayru wani ubangiji madaukakin sarki bai cancanci bauta ba in ba Allah ba shi kadai ba kuma ku sani inna Allah lalle Allah madaukakin sarki huwa al-ghaniyyu shi mawadaci ne an kharqihi daga barin halitta ta alhamidu kuma shi Allah abun godiya ne abun yabo ne fi sun'ihi a cikin dukkanin ayyukan da yake aikatawa saboda haka duk abin da Allah yake aikata dole a bauta mashi dole a gode mashi wannan kaga ana tabbatar da cewa sammai da kasai mallaka ta ne kaga shi dan adam mulki na bashi tsoro kuma yana burge shi yau sai ka ga da an ce an zaɓi mutum ya zama gwamnan jiha wata jiha irin waɗanda za a yi mai murna ba su da iyaka ba adadi saboda ya samu mulki kuma ɗan wani yanki ne samu ko ya samu dan majalisa misali ko ciya man da lokacin ganin ko haka za a yi da balle ya samu shugaban kasa to girma da aka gani da ya ci yanzu za a yi ba wani jariya shi ke mace to amma shi kuma sai Allah yana gwada ma halitta to shi hawan ga mulkin da mutane sun ka sani dan takaitacce da aka iba yanki yanki ana dan mutane ko wasu nan rika kawai to shi Allah nashi ya wuce nan ma duk kasa shi duka ya mallaka gaba in kana ganin in mutum ya mallaki jiha ya zama gwamna yana da girma gare ka to shi Allah ba ba ba jiha ɗaya mallaka ba ƙasar gaba ɗaya mallaka ba ƙasar ɗaya wajen duniya ya mallaki in kana kallon manyan shugabannin ƙasashen wancan manyan ɗin irin su amerika ingila suwa kana ganin su da girma to duk da ƙasashen nasu don allah ya gami ya mallaki mulkin na allah kuma sai wuce ƙasa da aka tayar da sama su nasu ya kasa na ƙasa ƙasar ɗaya su kuma mulki ba da sama ba to amma shi allah na shi hada sama duk nashi ai ku kaga iyakar girman mulki to wanda shi mulki mulki ka sanya shi in ya ga akwai mulki a bashi umarni ya aikata to ga mai mulki ya bashi umarni wanda ba mulki irin nashi ba ka shi yasa kaga wato ita halitta nan kawai dai Allah ara masu masu mulki kawai dai ne soyi abin da sun kai kuma kasa kawai ba da sawa don ba mutum bai cewa da sama yana mulki ko ai ai ana wata ka wani wani wani wani wali ne mutumin kirki suka samu sabani da shi da wani sarki wai sarki aiko ce a ce a hada ban wannan malami lalle ya ce ba mai kasa ce ce to shi kenan ba ka shi kuma sai shi da shi da ta to ka san shi da ba kalama ta waje take tana iya kasancewa wannan abu ne wanda yake malamin sun haka ne za ka yi shi fita shi dai sai shi fita ya tsaya haka sama ba ya kasa ba ya sama ya ce haɗa mai zo ya kwashi ƙasa ta yi babbai sa Allah to sai zan daga yi saboda haka kaga mulki kaga aka mulki da shi ke to kaga saboda haka irin da waɗannan abubuwan mulki na Allah girma gari shi kwarai da gaske to shi yasa Allah yake cewa to duk mallakar samman da ƙasar duk nashi shi kadai to kai mai ganin mulki sai in mai mulki ne baka umarni zaka aikata to ga mai mulki ya baka mulki ga ga mai mulkin masu mulki gaba ɗaya ya baka umarni ka zo ka bauta mashi to ai kaga ya zama wajibi kenan to shi yasa yake tabbatar da haka din domin duk waɗannan abubuwa ne waɗanda Allah yake ta faɗiwa ko dan mutum ya sa hankali da shi da kaji alƙur'ani zaka ji Allah yana faɗa afala ya tadabbaru la wa a rika lura cikin ayoyin alƙur'ani shi yasa aka son ya zama mutum makaranci alƙur'ani yana karatun alƙur'ani kuma yana sa kai hankali da basira da lura da tadabburi a cikin ayoyi saboda zai rika hangin abubuwa da dama waɗanda wani mai hango su shi ne karanta dan asali misali ko da wajen bayani ne na fasara sai ka isko wanda dai bakin gwagwara wani zabe hango su abubuwa ciki haka mai kitun da wasu abubuwan ba dole sai ka gansu na rubuci ga littafin ba a'a lalle ne zaka hasko abu kuma da ka kalle su haka a ciki da ka ji an waɗi kuma haka na abu ne kiɗa tura haka shi yasa Allah yake cewa a rika lura a fala ta dabbaru ne Qur'ana ba za a rika lura da Al-Qur'ani ba ana a rika yin tadabburi cikin in ana karantawa ne to shi yasa kaji su ne Allah yake ce maqulul albani masu lura da haka nan to kaga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke waɗanda yana da kyau ƙwarai da gaskiya rika sa hankali ga Yesu to sai kuma Allah madauke sarki yace ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم
to shine sai Allah madaukakin sarki a cikin ayat ko inna Allah huwal ganiyu Allah shine modaci ga daga barin halitta ce alhamidu kuma shine wanda yake abun godewa wato shi Allah shine modaci Allah bai da bukatar komai ga kowa saboda shi Allah shi shi kadai ne kuma alqayyum ne shi ya tsaye da kanshi bai da bukatar komai ga kowa shi yasa kaje yana faɗa cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimuni inna Allah huwa razzaqu zul quwwati matin Allah ya ce da mutane da aljanu duka ya halice su don ɗaya su bota mashi don haka sai ce kuma bayan haka watan baya bukatar wani arziki gare su kuma baya da bukatar su ciyar da shi kasan da ba da zaran kana da bukatar ga mutu don a samu matsala sai ya zama misali shi ka dauke da ranka shi ka ci da kashi kamar komi to an samu matsala dole kai baka wani dole kai to shi Allah ba mai ba wanda ka dauka da wani Allah Allah ba ya tsuha ko balle ko ya bukaci mataimaki dan ya tsuha taimaka mashi ba ya mutuwa balle ko ya bukaci mai gado dan in ba ya a'a Allah ba dauke sarki subhanahu wataala shi kadai ne kuma ba yana nan wanda yake azal tun daga farkon yadda yake kuma har yanzu haka yake kuma har abada haka yake haka kuma an samu mai da shi tuntuni sai sa wani ya tambaye wani yake tambaya a'a ya ji ana faɗin ubangiji maɗaukin sarki shi azali ne kuma abadi tun can azal da ma akwai Allah sai ce to wai shi abin da yake tambaya wai tun can da da da wai duk akwai Allah din yake tambaya wani mutum sai ce mai eh gaskiya ne to wai ita wancan da da din da aka magana shi Allah shi ya yi ta to kaga ya ka ansa gurin to da kai ita wancan da da din Allah shi ya yi ta to da haka shi yasa ubangiji maɗaukin sarki shi kaɗai ne kuma wadaci ne kuma duk abin gode ma to shine sai kuma Allah ya ce walau anna ma fil ardi ku sani da duk abin da a cikin kasai min shajarin da itatuwa duk itin duniya ga gaba ɗaya kakaf duk a dan a ɗebe su aqlamun a mai da su zama duk alƙalami duk ayi alƙalami da su duk itatuwan duniya fa gaba ɗaya kowane iri a dace su a zo a mai da su duk alƙalun ba wal bahru sannan kuma sai aka ce da bahrul muhi al bahrul muhi wato teku tekun nan na bahrul muhi to kuma a ce ga shi kuma ya muddu min ba'dihi sab'atu abhurin kuma waɗansu koguna guda bakwai su ƙare shi wanga baharul muhit din ma'ana ga baharul muhit ga kuma su kogi teku guda bakwai ba teku ba misali yana ganin ko gefen ganin ga ko a ce ga shi kuma ga wasu guda bakwai su kuma a zo da su a mai da su mai dada su zama tawada ita tuwon duniya gaba ɗaya su zama alƙalami duk ai alƙalami da su duk icin duniya gaba ɗaya sannan tekuna teku teku irin bahar muhit kuma a samu mai guda bakwai a ƙara su su kuma a mai da su tawada sai a zo a yi tarbutun kalmomi na Allah masu nuni ga kudura da iko na Allah sai Allah ce to ku sani ma nafi da kalimatun lahi kalmomin da Allah ba su ƙarewa sai dai sai an kai wannan tawada ta ƙare sai kuna da sun ƙare alƙaluman nan an kai da ta sun kuma sai sun ƙare kuma nafi da kalimatun lahi kalmomin da Allah din ba za su ƙare ba al-mu'abbiru biha an ma'lumatiha an ma'lumatihi waɗanda za su za a yi bayani dangane da su da wata ilimwa na Allah to saboda haka sai sun kare sun kai ba su to sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki azizu lalle mabuwayi ne la yu'jizu shay'un ba wani abu wanda yake gagara Allah madaukakin sarki hakimun kuma shi Allah mai hikima ne la yaqulu shay'un an ilmihi ba wani abu wanda yake fita daga sanin Allah wa hikimatihi kuma sannan ba wani abu wanda yake fita daga cikin hikima ta Allah madaukakin sarki a to wannan aya dama shine kamar yadda da suke bayani cewa a sadda manzana sallama an saukar da akwai da su yi tambayoyi a lokacin a ahlul kitabi sun ka suka tambayi manzana sallama cewa wai sa'alunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi amma utitu min al-ilmi illa qalila saboda su sun sani a cikin littafin su rai wangan na adam rai ne na halitta ba wanda ya san inda yake tun likitocin duniya ta gaba ɗaya sun taru ba su gane sun ga inda ne yake cikin ciki ba to sai sun san da haka nan fasu sai sun kace to yanzu a ta yi sun kaba mutanen maka su je su ma wa Allah tambayoyi sallallahu alaihi wasallam in ya ba su amsoshin nan to sun kaba su ma da za su gano ba annabi bane washi sun kace na farko ku tambaye shi labarin wani mutune wanda shi wannan mutumin ya zo inda rana ka faɗuwa kuma ya zo inda ta kai tuwa ya faɗa muku kowane ne shi ya in ya ba ku labari ne annabi ne shi kuma ku tambaye shi watan labarin a waɗansu mutane da sun kai shekara 309 kuma ba su mutu ba suna da ransu suwa ne waɗannan mutane in ya gaya maku halin kuma ku tambaye shi ne an rai yare yake in ya gaya maku wadda yake to ba ɗaya ba shi saboda sun san da haraba da sama da yake to sai ko sun ka zo aka mutane maka suka maza da wannan tambayoyi sai manzo Allah aka saukar da ayoyin ka ba su labari da ba can na farko da suka magana wanda yazo da rana ka hituwa da in taka wada shine zalkar ne sai ba su labari da din ga yanda abu yake mun karanto su shurin can bayan shekaru baya yadda kuma sun ga amsa suna cewa kuma watan waɗanda sun ka shekar 309 din nan ba su mutu ba ashabul kafi ne su kuma shi ma aka saukar da surar an ka ba su labari su ma to sai gare sai Allah ya ce musu wasu alunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi yace suna tambaka game da rai yace to ka gaya masu rai lamari ne na Allah ba wanda sama da yake kuma utitu min ilmi la qalilan ba a ba ku komai da ilmi sai dan kadan ne aka ba to kaga nan sai aka tabbatar da cewa an ba su ilimi ɗan kaɗan to aka ce lokacin kuma a makka ne aka saukar da wannan aya ɗin to da an kai haka to sai sun ka taho da bayan manzo Allah ya hijira ya dawo zuwa Madina kuma to da ya dawo bayan an dawo Madina sai sun ka ce wa manzo Allah sun ka zo guda kan su su soyayya a za su sule su kure manzo Allah ba suna kuma to shine sai sun ka ce shin wai kai ai ko kai da ka faɗa mana cewa ba utitu min al-ilmi ko illa qalila ba a ba ku ilimi sai dan kadan ilimin da aka ba dan kadan ne shin wai ilimin da aka ne dan kadan da aka ba mu shin wai ku kadai kaka nihi ko ko wai hadda muwa Allah ki sabi hadda mu kaka nihi wai hadda su aka nihi ko ko a'a da mutane da yake shi manzo Allah mutane makka shi manzo Allah ya ce hadda ku ne kanihi sai sun ka ce a to amma kuma gashi kai da kanka ka tabbatar da ka faɗi cewa an ba mu a taura kuma ita a taura din nan komi yana ciki komi yana ciki ita wannan a taura tibiyanin da kulle shayin ci don haka kuma ita a taura ana ce mata hikima kuma ga alƙur'ani nan ka faɗa mana cewa wa man yutul hikimata faqad utiya khairan kaseera ko duk wanda aka ba hikima din an ba shi alheri mai yawa to kaga ai ilimi ne a cikin a taura da kuma kace mai yawa ne kuma nan kuma kace ilimin aka wadan kadan ne wannan suna so kaga kaga nan suna so su yi kokare wai kamar za su kawo dalili to shi ne sai Allah saukar da wannan ayat sai ce ab to ai duk abin da a cikin attaura da kuka gani da aka bayar na ilimi din to ai inda za a dauko duk kogunan duniya ga gaba ɗaya zama tawara a dauko duk alƙaluman itatuwan duniya zama alƙalami to in za a yi ta rubutu kalmomin da Allah ba su kare sai dai alƙalman su kare tawara ta kare amma kalmomin Allah suna nan saboda haka wannan abu wannan abin da cikin asawar naku dan ka dade shi ma bisa ga magana da kai to shine sai ka saukar da wannan aya din da muka karanta a yanzu din to dan haka shine aka ba su amsa da ita to ina jin kuma da yake lokaci yayi kamata ya sai mu kwana da sai mu ya Allah kai mana rayuwa sai mu a dora insha Allah kuma kamar da yadda aka yadda aka yi bayani dai haka dai tafsirin zai ci gaba dai kamar yadda aka bayar da umarni na cewa za a ci gaba da shi ba tare da taro haka nan mai yawa ba sai dai a zo a yi kamar daidai bakin adalin takaitattun mutane sun ka samu sai dai a ci gaba da haka saboda irin wannan lura da ake ciki to kuma za a ci gaba da shi haka insha Allah muna fatan Allah ya karba mana Allah kuma inda muka yi daidai Allah ya karba mana ya ba mu ladace kurakura mu da muka yi kuma Allah ya yafi mana Allah ya fahimtar da mu daidai da mu ikon gyarawa alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin waɗanda za su saurare shi a kwabin labarai tunda ya zama abin yadda ya zama da to muna fatan duka Allah ya biya mu kowa ga su khiyar da jagora mu kiyaye fatan da muwa da abin da zamu ji din alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗanda suka ta kokarin ganin ana ci gaba da wannan dawainiya da karatu muna fatan Allah ya saka musu alkhairi muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin da cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karbi dukkan ibadun da ciki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alkhairin duk a cikin su muna fata Allah ya tabbata mana suwa Allah ya yi mana wannan musiba da ake cikin ta muna roƙon Allah dukkanin wannan hali da ake ciki a duniya baki ɗaya muna roƙon Allah ya yi muna Allah ya kawo muna sauki Allah shi ya yi mana ba don halin mu ba الفرج من الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ذيك مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم اباء منصورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين